من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allah subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wato masjidi shaikul islam a wannan masallaci lallai ya tara alkhairai da yake masu yawa ba za su gididdigo ba sai dai muna yi musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa har ƙarshen rayuwarsu su zarce da ayyuka na alkhairi irin wannan ba zancen rage sai dai a ƙara muna cikin suratul hashari ita wannan sura jiya lokaci ya yi mana halinsa mun karanta aya ɗaya mun karanta aya biyu to saboda bayanai da suke cikin waɗancan ayoyi sai ya sanya lokaci bai bar mu mun ci gaba ba yau insha Allah za mu ɗora yadda Allah yake cewa walau la auka da wallahu na'am bismillahir rahmanir rahim ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاء الله فإن الله شديد العقاب
الله mai girma da ɗaukaka kun ga wa'yancan shaidanin yahudawa da aka fitar da su daga cikin gidan da jinsu bisa umarnin Allah wato Allah ya yi musu haka ne wato aka yi musu wata nakala wato ma'ana aka ɗanɗana musu wata hukuma suna ji suna kallo su bar gidan da jinsu ba duka ba zagi in kuma sun ƙito sai kisa saboda haka suka zaɓi su tafi irin waccan rayuwa su je ba su da madafa kafin su samu gurin da za su tsaya su ainihin tanti ma da za su shakata shi ma nan wani al'amari ne na tashin hankali Allah ya ɗanɗana musu wannan da zimmar watakila ko su tunani su dawo su miƙa wuya amma abin mamaki gari guda bi mutum biyu ne suka musulunta don ka gane in gane taurin kai irin na bayahudu ya wuce duk yadda kuke tunani wallahi shi yasa waɗannan mutane da kuke kallon su wallahi burinsu kawai shine burinsu kawai shine wallahi su kashe ainihin musulmi a ko'ina ya tafa wata yaudara da suke a ƙasashe a kashe sojojin ƙasa da gangan daga cikin ƙasashe da ba nasu ba a kashe su da gangan wani lokaci su ne za su yi kisa wani lokaci su bai 'yan ta'adda makami su kashe muku jami'an tsaro duka su ne bukatarsu laisa alaina abinan fir'ummiyina sabilu su suna kallon babu laifi a kan to wayannan taurin kan nasu da kuke kallo wallahi duk wanda yake daure musu gindi ma yana kallon wai abin da suke kamar dare suke yi bai san meye musulunci ba Allah ya sauwaye Allah ya ce walaula an kataba Allah ma'ana walaula an qada alaihimul jalaa ba dan Allah ya hukunta akan su fitar da su za a yi ba ai al-khuruj min al-wadi fita daga wannan kasar ta su awil mawadi ko kuma gurare Allah ya ce la'azzabahum fid dunya bi qatlin wa sabai kama fa'ala bi quraizati min al-yahudi ba'da gazawatil ahza wallahi da Allah ya so da yadda aka yi wa banu ƙuraiza su ma haka za a yi musu kun ga banu ƙuraiza bayan rinjina ta ainihin kafiran abin nan larabawa da 'yan karauka ma'ana gayya da aka yi sun zo su allah ya jarrabe su da abin da ya jarrabe su raƙuma suna mutuwa dawakai suna mutuwa in an hura wuta iska ta kaɗe sannan tantunansu wasu iska ta ɗauke duka ainihin mai mala'ikan da Allah ya bashi control ɗin iska shine kawai ya sauta yake hure ta kawai saboda haka wasu sai mutuwa suke suka haka suka ɗauki gayyar su ba arziki suka bar Madina to daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wahayi yace yanzu ba za su sake zuwa gurin ka ba sai dai ku ku je ku same su kuma hakan aka yi to wayancan su banu Qurayza da suka warware alƙawarin Allah bayan sun yi alkawari da annabi za su taimake shi idan halin taimako ya taso ba za kuma su taimaki wani a kansa ba sai suka warware alkawari suka taimaki wanda suka kawo masa hari duk da ba su samu sun je ba amma sun yi shiri sun fito a cikin wannan shirin na suka haɗu da rundunar da annabi ya aika aka tare su aka kwace ainihin mai makamansu aka kwace dawakansu duka kayansu aka kwace aka ce to ku koma kuma su je su koma su shiga gidan dajin nasu suka koma suka shiga da ike Allah ya hukunta kisa a kansu dole haka suka koma suka je suka shiga hasumiyarsu bayan an zo an yi musu hukunci suka fito ɗaya bayan ɗaya aka rika yanka su sai mata da ƙananan yara aka bari kawai manzon Allah ya sa aka raba matan da yara a ainihin musulmi kawai a matsayin bayi kun ga haka Allah yake yin hukuncinsa shi yasa su waɗannan sai Allah yake ba dan Allah ya yi hukuncin fitar da su za a yi ba daga wannan ƙasar ta su to la'azzaba kun fi duniya wallahi da yi musu azaba nan duniya shine a kashe su a ribace kuma wasu kamar yadda aka aiwatar da su ainihin banu quraiza kun ga da shi wannan yaƙi da aka fitar da waɗancan mutane na ainihin wato kaiba wato ya faru ne bayan fa shekara biyu rak da yakin ainihin wato haza. shekara biyu ne a tsakani domin a nan cikin gida annabi yana fama da ainihin mai ga munafukai ga yahudawa abokan munafukai sannan ta wani gefe ga mushrikai arab to da tafiya ta tafiya aka fara cin karfin su kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to ya nufaci wayancan tun daga da suke shiryawa sai Allah ya yi maganin su gabaki daya Allah ya ce kuma wallahi la'azzabahum fid dunya yace walahum fil akhirati azabun nar kuma a lahira suna da wata azaba ta wuta ma aslama a cikin ba ainihin wato wannan kabila ta yahuda wato banu nadir kenan ba wanda ya musulunta illa rajulan sai mutum biyu kawai wanda suka musulunta mutum biyun nan akwai sufyan bin umayr akwai sa'id bin wahab su waɗannan sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk dukiyarsu da aka taba amir musu kayansu to dan ai bukata su karba addinin musulunci to saboda haka sun karba annabi yake duka amir musu Allah yake zalika wannan irin aiki da Allah ya musu bisa kuma abin nan wato annabi ya musu da sahabbai bisa umarnin Allah bi annahum shaqallaha wa rasulahu saboda me sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asabahum ma asabahum bi zalika saboda haka abin da ya same su sai ya same su a dalilin irin wancan sabawa ta su fa huwa wa'idun mustamir kuma wannan fa wa'adi ne wallahi zartacce har kiyama ta tsaye duk waɗanda misali daula ta musulunci ta tsaya a fito da komanda na musulunci wallahi duk al'ummar da suka yi munafurci ko suka yi kafirci to haka ya kamata za a yi musu a musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yushaqil abinan wa man yushaqil laha wa man yushaqil laha haka ne gudun wa man yushaqil laha fa inna Allaha shadidul iqab duk wanda ya saba wa Allah to Allah kuma mai tsananin hukuma ne gare shi saboda haka bal yakun ka'inan man kana a ko ina ya kasance ko kuma ya kasance a ko ina ya zamo wallahi azabar Allah za ta same shi falahu lidhalika azabun shadidun wannan azaba tana nan tana jiransa saboda haka wa'adi ne zartacce Allah ya yi shi wa min jumlati ma qaribal mu'minina mala ya shafi daga cikin jumlar abin da mu'minai suka rushe bi aidihim da hannayensu min buyuti a adab Allah daga ainihin gidaddaji na abokan gaba na Allah akwai gadawo ne abin nan nafili shine yanke dubinan su da aka aka rika yanke su ana zubar da su wa ashjari da bishiyoyi duka masu amfani aka rika sarewa yace wa huwa yabadwa liman la basirata lahu bi awaqibi anna zalika laysa bi abinan bisilata malan yace cikin wannan hukunci in ba dan umarnin Allah bane to babu maslaha cikin su ma'ana wannan sare bishiya din ba wai fitar da wayancan da ɗiban dukiyarsu ba a'a sare bishiyar da aka yi wayancan su ai sun fita bisa umarnin Allah Allah ya ce a fitar da su ko to sun fita to to yanzu tunda sun fita kasar ba ta musulmi bane ina son ku fahimci maganar malami ai kasar yanzu ta musulmi ne to idan misali ba don umarnin Allah bane Allah ya yi hakan dan a bakanta musu rai dubinan da suka yi shekara da shekaru suna rainan su suna cin amfanin su a idan su sai suka ga ana sassare su to Allah ya haka dan ya bakanta musu ne amma kuma idan aka dawo ta bangare na maslaha to ai asara ne su kuma ga mu'mini tunda su za su gaji gurin ko ina fatan mun fahimta shi yasa yace anan mala yace la basirata lahu bil awaqi Allah ta yi mana muwafaka wa in kana fihi ne kaya da kogani mala yace ko da ike ne kaya ne sakamakon aiki ne da suka yi na zalunci Allah ya ɗanɗana musu azaba وهو فساد لما يسابنا سيسير للمؤمنين sai dai barna ce da sannu abin da zai kasance ga su mu'mine ma'ana za su ga a ƙarshe wannan amfanin nasu ne kuma ga sun sassaye faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki yake cewa ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله na'am فبإذن الله وليخزي الفاسقين
Allah tabaraka wa ta'ala kun ga wannan aya idan muka ɗauko waccan aya da Allah yake cewa wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza idan ka ɗauki wannan aya ka ɗauki wannan aya yanzu da malam ya karanta sai kaga wani sakamako ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar ya kuma dora shi kan waɗanda suka ki umarninsa suka saba masa dan me ya sanya dan ya zama wani qalan lahum ma'ana ya zama wani azauki ne na azaba a gare su dan me yasa abin da suke nufi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna nufin a murkushe annabi ba su huta ta koma kan addininsu na gargajiyancinsu addininsu na shaidanci na ƙarya na a danne ainihin me a danne ainihin mabiya ana karɓar kuɗi a gurinsu kamar dai yanzu yadda waɗannan shugabannin suke yi ko banda kuɗin dukiya ta ƙasa da Allah ya ajiye ta kowa da kowa wanda shugaba ya kamata ya adalci bai ba wannan duka bai ishe su ba kuma sannan sai an karbi na hannun ku ku da ake shugaban to haka su ma wa'ancan suka yi saboda haka masu irin wannan ɗabi'ar a yanzu idan ba su tuba ba wallahi a wutar wa'ancan za a tashe su wallahi a wutar wa'ancan za a tashe su saboda me abinda Allah ya fitar na arziki a ƙasa ba a yi wa talaka ba sannan kuma na gunsa ana karba kun ga san matsalar da take faruwa kenan yanzu a za a wannan duniya ta mu sai ɗan ɗaiɗai ƙasashen da za- da suke ɗaiɗai su ba su faɗa cikin irin wannan ba to shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana su wayannan kafirai Allah ya mayar musu da ainihin kudirinsu na abin da suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su samu alkhairin da suke nufi ba saboda haka Allah ya bi sarwa mu'minai yaki ai Allah ne ya karbi yakin da kansa tunda me yasa ba su yi yakin ba ba shaf ba asu. aikin da suka aikin su da suka yi kawai wancan tonan rami da suka yi shi ne kawai aiki da suka yi amma kun ga waɗancan mushrikai da suka zo ba su samu abin da suke so ba waɗannan da aka haɗa baki da su da ainihin munafukai su waɗannan yahuda su kansu ba su samu abin da suke so ba me yasa suna son a kashe annabi su zauna su kore a madina duk wanda yake da aƙida ita addinin musulunci to yanzu tunda an kashe annabi da saura wanda ba su gudu ba wanda suka gudu kuma to su kuma ɗaya bayan ɗaya za a rika bin su ana faraucewa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karbi yakin da kansa saboda ya ga sharrin da suka shirya Allah ta yi mana muwafaka shine anan Allah ce ma qada'atum ya ya muslimuna abinda ku kuka yanke ya ku musulmai millinatin nadibinai au taraktumu ha ko wanda kuka bari qa'imatan a tsaye ala usuli ha bisa tushiyarta to fa bi iznillahi wannan ya faru ne da izinin Allah wato Allah ne yace a sare kaza a bar kaza sai ga wani an zo kamar za a sare shi kuma ba za a sare shi ba wancan kuma a sare shi wato aka sassare wasu aka bar wasu to Allah ya ce wannan fa bi iznillahi kuma khairukum fi zalika wannan shine mafi alkhairi tattare da ku cikin rayuwa ta gaba wal yukziya kuma Allah ya yi haka ne wal yukziya fasikina dan ya ainihin kaskantar da waɗanda suke fasikai masu fita a da'ar Allah ai ma'ana alkharijina an da'atullahi wa huwa hukumun am kuma wannan hukunci ne a musulunci da ya game duka ko ina duk lokacin da daula ta musulunci ta taso aka samu wata ƙasa ta kafirci daula ta musulunci ta ainihin kuntata garin ko kuma ainihin wata jiha ta je ta samu ta kuntata ta to dama duk hanyar da suke cin abinci to ai kokari a salwantar da wannan abincin idan aka salwantar da abincin sannan yunwa za ta galabaitar da su dole za su fito su miƙa wuya gori ya hau wannan shine ka'ida a shar'iyya kun ga wa'ancan banu abin abin nan su wa'ancan a banu nazir kun ga haka suka yi dole suka miƙa wuya ganin abin da ya same su munafukai ba su zo ba da suka yi musu alkawarin za su taimake su sannan duk wani wanda suke jin zai taimaka musu ba wanda ya zo dole ƙarshe suka miƙa wuya kuma aka kashe su ga baki ɗaya matansu da 'ya'yansu aka raba su a muminai to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ambata mana yace wal yukhziyal fasiqina Allah yayi haka ne dan ya kaskantar ya wulakantar da waɗanda suke marasa da'a ba sai wa Allah biyayya ba sai wa manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa sallam thumma zikra hukumul bayy sannan aya da take tafa Allah zai ambaci hukunci na dukiyar da za a samu a garuruwa na kafirai ba tare da gwamnati yaki ba ita ta wace ce sai Allah ya ce وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب na'am ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير na'am ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم na'am وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah mai girma da ɗaukaka sai ya ce wa ma'afa Allahu, ai ma'ana radda Allahu ala rasulihi min duk abin da Allah ya mayar wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam daga gare su min amwalu banu nadir daga waccan dukiya ta banu nadir wato wadda take min mallam yujibul muslimuna alaihi bi khairin wala rikab wanda ainihin musulmai ba su je sun yi gwagwarmaya ba a filin daga in ji manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da sawu ne ko akan dawakai ne ko ma kowanne irin abin hawa ne to fakanan li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khasatan yunfiqu ala ahlihi min hana faqatan san abin sanata au sanata kun ga wato asalin budget a musulunci na taɓa mana bayani a cikin wani karatu asalin budget an same shi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato in kaga mutum ya zauna cikin al'amuransa babu shi to ba shi da shi amma in akwai yana da kyau ya hankali ya zauna ya tsara rayuwarsa na farko ya san me yake ci a yininsa me yake ci a watansa me yake ci a shekararsa wannan haƙƙi ne mutum ya san me yake ci in akwai wadata sannan in an tashi ɗaukan abin a yadda za a ɗau abin a ajiye abin aunawa a rika auna kar kawai a rika kamfata duk abin da ake kamfata Allah yana cire albarka amma in aka sa ma'auni gwargwadon bukata ma'ana kwano kake ci kwano da rabi kake ci kwano biyu kake ci babban gida ne kwano uku suke ci misali a a rabin kwano kake ci a ajiye nau'in ma'auni wanda kai a matsayinka na magidanci ka kiyaye wannan doka saboda Allah ya sa maka albarka a cikin abincinka amma ko wannan ana maganar waɗanda suke suna da wadata an kawo an ajiye saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da babu ai bai yi wannan ba amma da waccan dukiya ta zo ta fai Allah ya ba shi ainihin garanti nasa ne kamar yadda aka yi wa annabi Sulaiman ko haza a ɗakuna ko hamnun au amsik Allah ya ce bi gairi hisabi wannan dukiyar mu ce ma'ana baiwa ce muka yi maka ka ba da ita in ka so baki daya ko ka rike ka hana kowa ba wanda zai tambaye ka yanzu da Allah mu wa za a yi wa wannan garantin bai ƙara ruwa ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yi wa annabi Sulaiman irin wannan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga shi ma a wannan dukiya ta ainihin wato banu nabi da sauran guraren da aka je ma'abiyar ba annabi rahama ya ce nusirtu bi ru'ubi ba masirata shahari ya ce na yi cin na samu cin nasara na samu taimakon Allah tsawon tafiyar wata guda kafin in je garin kafirai sun gudu daidai mu je mu ɗebi dukiyar mu dawo to irin waɗannan in aka je aka samu a musulunci to annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai bangaren da Allah ne ya gaya masa ya ce akwai waɗanda suke kamar wannan dukiya ta banu nazir da aka samu sai Allah ya ce ya raba tsakanin ainihin muhajirai har sai aka ware wasu mutum guda uku akwai daga cikinsu akwai abu dijanata da sauran wasu daga cikin sahabbai saboda talauci da suke ciki sannan da sauran wasu wanda suke talakawa ne a cikin sahabbai kuma muhajirai Allah ya ce duka a ɗiba ya ba su sauran kuma ya rike nasa ne ko kuma ya bayar gaba ɗaya ko ya rike ya hana kowa Allah ya yi masa wannan garanti Allah kai mana muwafaka saboda haka kun ga ta goma shi da Allah ya yi wa annabawa da suka gabaci annabi sai gashi annabi ɗaya bayan ɗaya ana fito da ta goma shi da Allah ya yi musu wa'yancan ɗin an haɗa shi akan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ba su mu'ujizozi a annabawa da su zo wani a bashi goma wani a bashi ɗaya wani biyu wani ainihin uku annabi sallallahu alaihi sallam a iya abin da maluma suka kididdige iya iya dan kokarin su sun fitar da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam guda dubu saboda shine mafificin halitta to shine anan idan muka lura wannan dukiya shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabatu ai ma'ana lam tusriqu ya muslimuna ba ku tafi kun yi wani aiki akai ba alaihi akan sa min kairin wala rikabin ai ma'ana ibil ko kan ragoma ko kan dawakai duk ba daya to lam tuqasu ba ku auna wani aufihi a cikin sa mushaqqatun na wahala ba walakin Allah yusallidu rusulahu Allah ne ya dora manzannin sa akan irin wannan ko ya dora manzon sa akan wannan wato kuma Allah daman haka yake yi yusallidu rusulahu ala man yasha Allah yana dora manzannin sa bisa wanda yaso wallahu ala kulli shay'in qadir saboda haka fala haqqala lakum ku da karu da kuka je ba ku da haƙi a cikin wannan Allah ya san da kansa Allah ya ware wannan haƙi ya ce ba ku da haƙi wa yaka tasbihin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an kebe wannan dukiya ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wa man dhikira ma'ahu fil ayati saniya da wa'anda a aya ta biyu da zamu karanta ma abu Allahu ala rasulihi min ahli alqura wato aya ta gaba kenan da wa'anda aka ambata tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su al'arba'atin mutum hudu alama kana ya kasimuhu min anna ku abin min anna li kullin minhum eh kamsun abin nan kamsun kumus wato za a bashi ɗaya cikin biyar na wannan dukiya ne wato in aka ɗauko abin nan in aka ɗauki ɗaya cikin biyar sai a kasa shi biyar to sai a bashi ainihin sai a bashi ainihin wato kashi abin nan kashi ɗaya cikin wannan dukiya ɗin duk wacce aka samu in aka ɗauka a cikin kumusi sai a kasa shi da sai a bai wannan wannan ma a ɗauka a baki wannan ma a ɗauka a baki kamar yadda na faɗa daga cikinsu akwai ainihin irin su abin nan abu dujanata akwai ainihin sammak bin kun abin nan bin kunshat akwai sahal bin hunayf da ainihin harisu bin abin nan sammata wa'annan an ba su wannan kaso malai yace li faqarihim saboda talaucin su kun ga talaucin bai hana sun yi wa annabi biyayya ba saboda haka ranar kiyama ba wani dalili da bawa za ka fito ka ce wai wai talauci ne hana ka bin Allah babu dalili wallahi ranar alkiyama Allah zai kafa maka hujja ya ajiye dalilai suna nan barkatai kawai to kawai in dai kana da lafiya kana cikin hankali to babu wani uzuri da za ka yi wa Allah kawai ka tsaya kai wa Allah bauta gwargwadon iko kawai Allah ka sa man dace Allah ya ce ma afa Allahu ala rasuli duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa manzansa ya ba ya bayar min gairi an ya kuna lil muqatalati fihi abin nan fihi babu ainihin me babu ainihin kisa a ciki ma'ana ba a fita yaki an gwabza ba to wal i'adatu bi gairi ibaratil ula li ziyadati taqlil anan ana la'akari ana lura da irin yadda aka samu wancan ainihin me wancan dukiya ba tare da gwabzawa ba to manzon rahama zai yi abin da ya cancanta da ita ba kuma wanda ya sai ce masa ya nabi Allah bai isa kai haka wali umumil hukumi li kulli fi fai'in alami ala hadha shaka saboda hukuncin ya game dukkan abin da aka same shi na fai wato dukiyar da aka samu ba tare da yaki ba hukuncin ya haɗe kansu gaba ɗaya na manzon Allah ne sai abin da ya yi don Allah ya ce bai ce falillahi walin rasuli sai ce walin zulkurba to tunda Allah ya kasa ya ce na Allah ne ya ce na manzan Allah ne ya ce kuma na ma'abota kusanci ne ma'ana ma'ana yusarrifu lizil qurba wa hum banu hashim wa banu mudallib li'annahum muni'u as-sadaqata domin su suna cikin mai ginin annabi ne an hana su cin sadaka saboda zamantakewa su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su wa'annan banu ainihin hashim da banu mudallif su wa'annan an hana su cin sadaka yadda annabi aka hana shaka su ma an hana su Allah ka kara musu yarda saboda haka mu lura anan Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi kasan faj'ala lakum haqqun fil fay'i sai aka sanya musu haƙi a cikin wannan dukiya ta fay'i saboda haka duk inda aka samu irin wannan dukiya to annabi in yazo a iya su yake rabawa su ya ba su shi ma ya dauka to idan yazo a irin wannan dukiya shine sai ya duba sai ya ainihin yi budget din abincin shekara guda na gidansa sai ya aji tunda ya san me yake ci a rana to shikenan sai ya budget din shekara guda sai ya aji Allah ta sa mun dace Allah tabaraka wa ta'ala da yace falillahi walir rasuli walil dhil qurba sai yace kuma wal yatama sannan akwai al'adafalul muslimina alladhina halaka aba'uhum wanda iyayensu sun mutu wataƙila wasu a filin daga wataƙila a gida ne cuta ta same su yanzu sun bar ƴaƴa to sai Allah ya ce a cikin irin wannan dukiya in an zo ma sai a ware musu kaso wal masakin sannan akwai ma'abota bukata daga cikin musulmai wanda su ma ba su da abu su ma Allah ya ce a ware wani abu kenan anan idan annabi sallallahu alaihi wasallam in mun lura da kasan da Allah ya ce yayi alkumusul abina abina alkamsul kumus kun ga kenan akwai hikima cikin wannan kashe-kashen da manzon Allah ya yi an kasa kaza za ka ɗauki kaza za ka baiwa na kaza za ka baiwa na kaza wannan kaso da ya saura za a ajiye shi saboda waɗannan ainihin wato bayan Allah da Allah ya ambata akwai marayu akwai ainihin matafiyi akwai ainihin mai abinan abinan miskinai to duka kowa yana da haƙƙi kun ga dole kaso na matafiyi shi za a ajiye shi ma'ana sai a kai shi baitul mali sai a ajiye duk lokacin da mai bukatar hakan ya bullo sai a ɗauka a baki ma'ana al-munqadi'u fi safarihi wanda guzuri ya yanke masa a tafiya min al-muslimina wayannan duka kaso ne da Allah ya ware da kansa wanda rashin yin sa kuma zalunci to yanzu mu babu wannan yaki ko sai dai jihadi irin na karantarwa maluma sun yi ittifaki zuwa sabani tsakanin suka ce yanzu ba jihadin da yafi karantarwa to yanzu mai karantarwa idan ba Allah ne ya masa gaman kakar yana da karfin nema ba to ba yadda karantarwa su za ta yi haka ne ko ba haka ba in dai za ka karantar kuma baka kama wata hanya ka dogara ka tsayi da sawunka ba to karantarwar ka ba za ta yi tasiri ba yau kana kofar gidan wancan gobe kana kofar gidan wancan saboda rashin imanin su kai mai karantarwa ne amma kai ne zaka je kofar gidan wancan kai zaka je kofar gidan wancan karantarwa za ta yi tasiri ka koma mu koma mu karanci tarihi irin su imamu malik irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad bin hanbal ko sarki ne yake da bukata wallahi sai dai ya tashi yanzu ya sa ba sa zuwa gidan amma mu kun ga saboda rashin zuciya rashin tunani mu muke zuwa gurin su yaya addinin ka zai farko ba laifi ne ka je kun shugaba amma ka kai masa ziyara ta girmamawa kuma ka masa addu'a ta fatan alkhairi wannan a musulunci shari'a ba ta hana ba amma ba ka tafi kawai gayyar sodu ba ka je ainihin bambado an gaisa a tashi kuma a ce maka ga wannan a musulunci wallahi bai dace ga malamin ilimi ba kuma yanzu majorace abin da yake faruwa ke malam ya ce ya stahiƙuhun nabi sallallahu alaihi wasallam wal asanafil arba'ati annabi ya cancanci wannan ainihin me ya cancanci wannan nau'i da aka siffanta guda hudu yayi abin da iga dama a kansa ai alama kana ya kasimuhu من أن لكل من لكل أبنا لكل من أبنا من الأربعة وتو كمس الكمس كنا أو فقراء الحاجة ko kuma wa'ancan mabukata da suke da bukata in ya dauka ya ba su to wala baki shi kuma sai ya rike saura Allah ya ce kai la yakuna dawlatan abina dawlatan bainal aganiyani dan kar ya zama dukiyar da aka samu ta zama tana kewayawa tsakanin mawadata wanda su ba su da bukata alhali ga wa'anda ake so a baiwa wata rana Umar dan Khattab ya zo an samu daula wato bayan futuhat da aka samu da izo a kaso sai ya ware haƙƙin ƙananan yara ya ware haƙƙin waɗanda ba su zo ba daga cikin irin abin fa da aka yi abin nan ɗin wato dukiya wa'in ma gona ce wa'in ma bishiyoyi ne wa'in ma kuɗi ne duka sai da kasan da ike wanda za a haifa a gobe jibi kai har ya zuwa tashin kiyama to wannan kasan wallahi yana nan in ba azzalimai da suka gaji guraren suka cinye ba ma'ana za a yi maintaining din wannan dukiyar yadda duk wanda suka taso a baya su ma za su samu abin da za su rika wani daga cikin wajen majalisarsa yake cewa ya amiran mu'minina ga waɗanda suka je suka fafata aka samo dukiya ni ina kallon su ya kamata a rabawa wannan sai ya ce to da Allah ku ji tunani kyakkyawa irin yadda matsiyatan nan sun karanta tarihin sahabbai a nan suka ɗauki hikima wa'annan turawan da kuke ba yanzu misali bature ba yana gina abu wanda a gaba in za a ce za a shekara miliyan duk wanda zai zo baya wannan kawai ɗorawa zai ba ai suna yi ko to a musulunci suka samu wannan umar ɗan kaɗabi ya ce ya ce muna gina tushe ne wa'anda za su zo a baya su ma su amfana da abin da muka yi ba muna yin ba muna shugabancinmu bai tsaya a iyakan wa'yanda suke lokacinmu ba a'a amfaninsa har wa'yanda za su zo a baya da Allah shugabanni yanzu haka suke yi to a musulunci duk shugaban da zai wallahi zai dora aiki irin yadda wa'yanda za su zo a baya ba a haife su ba a lokacinsa kuma za su amfana da wannan yace to abin da muke yi kenan sannan kowa ya shigo ya ce gaskiya ne amiran mu'minin to amma yanzu al'amarin ba haka yake ba yanzu asar sun yi yawa ai mun san asar ko asar su ne masu rubuta ciki a dukiyar al'umma yanzu ga sanan ko ina in ka shiga kasashe daban-daban to Allah tabaraka wata'ala ya ce kai la yakuna dolatar bainal aganiya iminku dan kar ya kasance ma'ana kai kai la dinnan ai ma'ana la Allah yakuna dolatar bainal aganiya iminku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma'ata kuma rasulu duk abin da manzo ya zo muku da shi min alfai'i wa gairihi na dukiya ne irin ta wannan fai'u din to fa ku zo ku karba wa ma nahakum anhu duk abin da ya hane ku bai ba ku ma'ana to fanta ku min al'akadi ku ainihin hannu daga karbansa wal qawli fanta ku dinnan anhu ai ma'ana waji tinabu shine ku ne sanke shi duk abin da manzo rahama bai ba ku ba maluma suka ce wannan hukunci bai tsaya akan ita wannan akan dukiyar baiku ba suka ce a dukkan irin abin da annabi ya zo da shi na hukunci to ku karbe shi in hali yayi ku hannu umarni ya kai kaza to ku yi saboda haka duka ayar ta game wa ma ata kuma rasulu fa kuzu wa ma nahakum anhu fantaku hadha yujabu anna kullu ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bihi wa huwa amru min Allah ta'ala duk abin da annabi ya yi umarni da shi wallahi umarni ne daga Allah wa in kanatil ayatu ko da aya ta sauka in jimalan nazalin fi ganaimi ta sauka ne ana magana akan ganimomi to fa ma'ana ha amu yace amma fa ma'anarta ta gabe ga baki ɗaya hukunci saboda haka fa jami'u awamirahu sallallahu alaihi wa sallam wa nawahihi daqilatun fiha dukkan umarnin annabi cewa a yi kaza dukkan haninsa kar a yi kaza ku ya shiga cikin wannan aya Allah ya ce wa taqulla ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin zama ana imtis abina imtasalu au imtis abina imtisa abina eh imtasalu awamirahu ku misaltu da umarnin Allah fi nahyihi cikin haninsa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ko annawajihi kuma ku hanu ga wanda ya hana ku inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne liman kalafahu ga duk wanda ya saba masa bi awamirihi aw nahyihi cikin umarninsa ko kuma haninsa saboda haka faliyan tafiqul aqil mai hankali ya ya lura ya kiyaye li nafsihi ga karan kansa summa amara ta'ala al mu'minina sai Allah ya umarci mu'minai ba'da al islam bayan musulunci bi taqwa da kiyaye dokokinsa fi kulli shay'in cikin kowanne abu wa fi amrul ganaimi da cikin abin da ya shafi hukunci na ganima fi hadhihi al-ayati a wannan aya fa qala sai Allah yake lil fuqara للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا na'am يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله na'am أولئك هم الصادقون
Allah tabaraka wa ta'ala yake lil fuqara ma'ana muta'alliqun kenan bi mahzufin kenan Allah yace kai mamaki lil fuqara ma'ana ya mamakin talakawa ba su da komai al muhajirina waɗanda suke sun yi hijira allazina ukhruju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidaddajinsu wa amwalihim da dukiyarsu suka fita suka bar gidaddajin suka bar dukiyarsu to ya mamakin su ya mamakin su in ji Allah ma'ana ka yi mamaki irin waɗannan talakawa da suka yi hijira suka bar gidan daji suka bar dukiyarsu suka bar wani duk abin bukata me yasa suka yi haka Allah ya ce ya bata gona fadalan min Allah kawai suna neman falalar Allah waridwa da kuma neman yardar Allah wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna neman su taimaki ainihin addinin Allah su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa zartar da addinin Allah Allah ya ce ulaika humus sadiquna wa'annan fa sune masu gaskiya cikin imani ma'ana su suke da imani na hakika duk mutumin da yake neman yardar Allah to shine yake da tabbataccen imani kamar wani matashi dazu ina karanta tarihinsa yaro ne bai fi dan shekara 15 ba zuwa 16 in yayi yawa shekara 17 kamar yadda ya zo cikin kissa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai malam bai kawo sunansa ba amma wanda ake tadin da shi shi kuma ana ce masa Abdul Wahid shi wannan yaro babansa ya mutu wato anan fa ina son in fito mana da neman yardar Allah mutumin da itsayu yake neman yardar Allah duk mutumin da yake neman yardar Allah to wallahi Allah yana tare da shi zai bashi wannan yarda wallahi Allah zai bashi wannan yarda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wani abu cikin wannan kissa din kuma malam ya kawo kissar ne akan inna Allah ashtara minal mu'minina min anfusihim ko har zuwa karshen aya eh bi anna lahumul janna ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin ya sayi ran muminai min an ya saye da karan kansu ya saya da dukiyarsu cewa abin cinikin da za a za a ba su a maimakon ransu shine aljanna madaukakiya to wannan yaro abin mamaki ya tashi ya gaji dukiya a gungubansa mai tarin yawa da ya gaji dukiyar nan an kada gangar yaki lokacin da aka kada gangar yaki sai ke cewa ya abdulwafi sai ce yanzu gashi ana kokarin tafiya yaki kuma za a je a yakin matsiyata maki masu kayan fada rumawa ne lokacin da aka zo shi yaron yake cewa ya abdulwahi ya ce rizwanan ba rizwanan ba rizwanan ba ni fa neman yardar Allah nake saboda haka zan iya yin komai da dukiyar nan in rasa ta akan neman yardar Allah kun san wani abin mamaki wallahi abin da yake da shi doki kawai sai kayan faɗa ma'ana takwabin wannan yaran lokacin da aka kada gangar yaƙi za a fita yaƙin romawa abdulwahid yake ce masa kai fa yanzu yaro ne baka wuce ɗan shekara sha biyar ba ko sama da haka kaɗan ya za ka yi kai irin wannan ya ce idan na yi yaƙi cikin neman yardar allah allah ba zai karɓi aiki na ba ya ce a allah zai karɓi sai ya ce to dukiyar da na mallaka ga baki ɗaya na sallama ta ga ubangiji na ba na bukata ya ce damun gadata ne to na bai wa allah wallahi haka aka fito to kafin a tafi shine sai ya kwanta bacci kwanciya baccin nan da yi sai aka nuna masa matarsa ta hurul ain ana ce mata aina ulmarbiya da ya tashi ganin wannan matar sai ya wani ƙarfi ya sake zuwa masa kawai yanzu Allah Allah yake a tafiya ke kawai shi ya yi shahada a can kawai kuma wallahi hakan aka yi amma kafin a tafiya ke ya ce a cikin lokacin da ya ga wannan ainihin abin nan ya ga wannan mata ko Allah ya nuna masa wannan mata ya ce sai aka kai shi bakin ainihin wannan gabin nan kogi na ainihin wato madara ko kuma a ce kogi na nono wanda Allah ya ce gairi asinin ko da can cikin suratul muhammad ne ko ce sura Allah tabaraka wa ta'ala ba ya ce gairi asinin ba baya birkita ya ce sai ya samu ainihin me ya samu ainihin matattaki da bai taba gani irinsu ba sai ya ce ayyukum ayyukunna aina ulmardiya wace aina ulmardiya a cikin ku suka ce ina dukkan mu masu yi mata hidima ne nan da kake kallo suka ce mu duka masu yi mata hidima ne wato kamar bayan ta ne haka yaje bakin kogin nono ajinan giya haka yaje bakin kogin zuwa duka waɗanda ya zama ya ce masa fatakar da ka je ga baka da haka har sai da ya isa gindin wani kanti a nan sai ya samu a su ƴan mata waɗanda suke bai taɓa gani irinsu ba a kyau sai ce wace ce a cikin ku aina ulmardiya sai suka yi masa ishara suka ce fata kaddam ila hadhihi min ila hadhihi al-kayma shiga wannan kema tana ciki mu waɗannan duka masu yi mata hidima ne sai abin da take mana wannan faɗan aljanna ne a aljannas wallahi ba a kwanci ake samun aljanna sai an tsaya an yi wa Allah hidima a cikin addininsa kana jin daɗi ba ka jin daɗi a a tsaye in dai aikin Allah ne ka yi don neman yardar Allah ya ce ina shiga kafin ya shiga waɗannan ɗan masu yi mata hidima suka ce wannan zauji aina a haza zauji aina haza suka rika faɗi sai ya ji ana ambatan sunan sai ce wace ce a cikin sai suka ce baka shiga wannan kira yana shiga ya gasta ya ce na tafi zan yi muna abin nan muna aka da kuma na ka abin nan haɗa wuya sai ta ce a da ka kada ta ce ai akwai ruhin rayuwa a jikinka yanzu lokacin ka bai ba amma dare na gaba mai zuwa kana za ka shigo cikin wannan kira dare na gaba za ka shigo wannan kema wato Allah ya nuna mata za su je zai yi shahada zai dawo zai same shi kuma cikin kankanin lokaci ya ce tana faɗa masa haka kawai sai farka a waje ya tashi a rikice ta wajen abdulwahid ya ce ya abdulwahid kaji kaji kaji ga abin da na gani ya ce ba abin da zai hana in je yakin nan sai dai in allah ne ya karbure hakan kuma wallahi aka tafi da shi kun san mutum nawa ya kashe a filin daga sai da ya kashe kafiri ɗaya bayan ɗaya sai da ya kashe mutum goma kuma kowanne gwarzo ne kuma yaro ne ɗan shekara sha biyar zuwa sha shida abin mamaki sannan ya samu wani kafiri shaƙi tukuna ya kai ɗauki a kansa ya sare shi abdulwahid ya ce sai na hange shi cikin jini na ta sheka ya ce sai na yi murmushi na dariya ni na san me ya samu saboda ga mafarkin da ni ni kuma na san cewa Allah ne nuna maka mazaunin shi da ce kawai sai ne murmushi muka ɗauke shi muka je muka suka ce da Allah yanzu bai samu ainahul maradiya ba to ainahul maradiya ainahul maradiya ainahul maradiya suna nan barkate Allah ya ajiye masa dan ba guda ɗaya bace da Allah mahalli shahid a banza ya samu wannan ainahul to shi kenan ya kai kana zaune akwai hanyar da za ka taimaki addinin musulunci ka kike matsar kuma ka ce kana neman ainihin ainawa ba ku ji labarin wani saurayi ba wani malami da ke karanta tarihinsa bacci ya yi ya ce an nuna masa wata mata ta horar iri ya ce shi kawai dan kwalinta ne ba shi sha'awa saboda haka sai ya shiga sallah ba kankautawa ya ce shi sai ya biya sadakin wannan mata wallahi haka ya rika yin sallah sai da Allah ya biya masa bukatarsa to ba a zauna ake samun aljanna ba ku duba Allah ce lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyar yace kayi mamaki wayannan talakawa sun fita fa sun bar dukiyar su ne sun bar gidajen su sun bar duk wani abin da suke so amma me yasa suka fita ya wuce gona me fadlan min Allah wa ridwan suna neman falalar Allah suna neman yardar Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah wajen zartar da addinin Allah Allah ya ce ulaika humus sadiquna wayannan fa sune masu gaskiya da Allah akwai wanda zai karyata su Allah ya ce sune masu gaskiya to wani ya sai ce makaryata ne yani fi imanihim haisu irtaru al-islama yadda suka zabi addinin musulunci alama kanu fihi min shiddati bisa abin da suka kasance a cikin sa na tsanani suka yadda su zauna a cikin tsananin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su rahama ranar gobe kiyama sai suka yi farin ciki da wannan kuma ba su samu damuwa wa zikira an ambata anna abinan abinan annar rajula kana ya asibul hajar ala badanihi min al-duki da fa amaka shi mai dukiya ne amma yanzu ya zo madina wallahi saboda masifar yunwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka zai rigingine ya dauki dutse ya dora a cikin sa in yana kwance in ya tashi kuma ya samu kyalle ya daure dutsen a cikin sa dan ya matsa masa cikin saboda kama mun yunwa amma bai yi kasa a gwiwa ba a lokacin inda za a ce a fito a tafi yaki wallahi bai ban karanta muku kisar Hudairu bane ai na gaya muku kisar Hudairu sai dai ku manta ko wanda ba shi da aiki sai ambatan Allah ya tafi yaƙi ba a bashi guziri ba yana jin yunwa amma wallahi haka ya tafi yaƙi ya ce ina kallon Allah ne ya haramta mun abinci ya ga zan iya hakuri ko ba zan iya ba to in dai akan addinin ka ne ya Allah wallahi gara da mu kuma hakan ya tafi ashe annabi mantawa ya yi dan ka gane mantuwa ba ta waya bace ga annabawa dan an ce annabi yayi mantuwa ba ta waya bace a samu cirewar gaba ko na kasar gaba a shine ta waya wannan kuma Allah baya bari ta ji Allah yake gyara musu kamar da aka cire masa hakuri ba ta ji Allah bai masa ba Allah tabaraka wa ta'ala ku duba yadda ya turo mala'ika Jibril saboda wancan Hudayru ya ce maza ka tafi ka karanta wa muhammadu gaisuwa ka ce ya manta da bawa na budairu ni ban manta da shi ba ga Allah a banza ne Allah bai manta da shi ba a cikin ambatan Allah yake a cikin yi wa biyayyar abin nan biyayyar Allah yake cikin neman yardar Allah yake za a tafi yaƙi kuma tafiya ce ta tsawon kwana takwas ɗan ruwan da yake da shi abin mamaki wallahi ruwan saboda yunwa ba zai shawo ba daidai ɗan kurɓa saboda bushewar baki tarabta duka sun tafi sun bashi amma wannan halin bai sa kuma ya manta da Allah yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wallahi dandanan annabi da mala'ika ya zo ga masa ya tashi mahaya dawaki wanda suka saba tafiya tafiyar da za a yi kwana takwas kwana uku za su kare ta ya ce mazo ku ba hanya a kai wa ku zai ruwan kuma a bashi hakuri a ce mantawa ne da shi lokacin da aka kai masa annabi ran in kun kai masa ka saurara ku yi me zai ce wallahi wanda ya kai masa yana zuwa yace assalamu alayka ya kudai sai ya dauko kai sai ya ga mutum a kusa sai ya ce annabin rahama yana karanta maka gaisuwa ya ce ka yi hakuri mantuwa ya yi amma ubangijinka bai manta da kai ba ya tunatar da shi saboda haka shi ya ce a kawo maka sai ya ce alhamdulillahi lalzi lam yamsani ya ce godiya ta tabbata ga Allah da bai manta da ni sai ce Allahumma kama la tansani Allahumma ja'al fi qalbi hudayr la yansaka abadan ya ce ya Allah kamar yadda ba ka manta da Hudayru ba ya Allah ka sanya a cikin zuciyar Hudayru kar ya manta da har abada kawai sai ya karba ya ci gaba da tafi kai da Allah kana tuna Allah haka mantawa da kai da shi yasa shi ma ya fita sha'anin wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ko ai haka Allah ya gaya mana to ku duba Allah ce lil fuqara wannan lil din falil ajabiyya ce ce ya ma ce kai mamaki ga wanda suka fita suka bar gidan dajin ba don komai ba dan neman yardar Allah Allah ya ce kuma su ne masu gaskiya sai Allah ya ce sannan har yanzu dai ce wallazina tabawwa wajha والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون na'am ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون to da Allah ku duba ku gani Allah yana faɗin mutanen kirki ne ko kuma dan mu jin san suwaye sannan mu koyi da su yana mana bayani akan matsiyata dan mu san suwaye mu kaurace musu yanzu muminai Allah yake mana bayani da irin tagomashi da suka yi da irin yadda Allah ya karbe su ya ainihin me ya yi musu rahama ya ji ayinsu Allah ya ce wallazina tabawwa huda kai mamakin wa'annan da suka zaunar da muhajirai a cikin gidan dajinsu kuma wal imana suka lazumci imani ai alifuhu wannan imanin ya daidaita a cikin zukatan wa kuma ansar su ne mutanen madina min qabli kafin zuwan muhajirai din wallahi fata bawo sun ainihin sanya a cikin kashe-kashensu sun karkasa gidajensu duk wanda yake muhajirin da izo shikenan sai ce ko kai zauna a nan ni na zauna a nan ya ishe mu wani ya ce bayan ya baka guri ka zauna sannan ya ce to ga dukiya ka dauki rabi ni ma in rike rabi ta ishe mu mu je mu rika juyawa ka koyi kasuwanci ni mai yin kaza ne dama saboda haka in kana bukatar irin sana'ata mu je in koya maka wannan a ce masa kaza ne haka suka zauna wallahi da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam muhajirin shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yace kai mamaki da irin imanin su da yadda suka zaunar da mu abin nan muhajirai a cikin gidan da jinsu da yadda imani ya daidaita a cikin zukatan su tun kafin zuwa muhajirai wata bawo wal alu abin nan wa in abin nan wa ilful iman bayan sun bar da sun ba da gidan da jinsu imani ya daidaita a cikin zukatan su qabala da hijratul muhajirin kafin hijirar masu hijira su iso zuwa gare su wa qudumihim alaihi da gabatowarsu da suka tafi suka rika daukan alkhairai suna bin ɗan uwansu dan Allah waɗannan mutane da Allah ya ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar dan Allah abu a banza Allah ya ambace su as-sabiquna Allah tabaraka wa ta'ala yace yuhibbuna man hajara ilayhi suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su kuma wala ya ji dole fi su duri in hajjata ma'ana hasada ita ce haja ana ba za ka taɓa samun wata hasada a cikin zuciyarsu ba min ma'utu cikin abin da suka ɗauka suka baiwa muhajiri wallahi babu hasada sun ɗauke kuma sun ba shi har ga Allah yanzu da Allah mutumin da ya ɗauki matarsa ya baiwa wani da Allah ta yi zai hasada kuma dan ya ɗauki kuɗi ya ba shi matansa fa yace su leko ta ainihin a window ta kofa a abin nan muhajiri ya duba ya ga ya zaɓi wacce yake so ba fa shine zai ce wacce ki a'a sha iya zaɓa wataƙila akwai wacce ka fi so a cikin matan muhajiri kuma ya zaɓe ta ko ku duba Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan wallahi ba a samu hasada a cikin zukatansu wallahi dole rayuwar mu sha wahala wallahi saboda mun karbi addinin amma ba mu aiki da shi mutum ya ce matansa a zaɓa la'alla yi mai zaɓen ya ɗauke wacce ya fi santa amma duka ba abin da ya dame shi kawai buƙatarsa neman yardar Allah kuma Allah bai yarda da su ba wallahi suna cikin rahama Allah ka ƙara musu aminci Allah ka ƙara musu aminci Allah ka ba mu ikon koyi da su ya Allah Allah ka sa ƙarshen rayuwar mu cika da imani saboda haka Allah ya ce ba za ka samu wani abu da suka baiwa muhajiri ko wani mabukaci suka ɗauka suka bashi kuma a ce suna hasada da wannan abun babu min ma utu cikin abin da suka bayar au a wata ruwayar kuma maluma suka ce ai ma'ana atan nabi sallallahu alaihi muhajirina min al-ammi amina min amwal banuna din al-muqtasat bihi wasu ka ce ba za ka same su suna da hasada su wa'ancan ansar din ba misali annabi ya dauki dukiyar banu nazir ya baiwa muhajirai ba saboda sun ta wasu sun bar gidan da jinsu Allah ya masa wannan kuma ne ya ce wannan kaza to wasu malama suka ce wannan ayar da Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba za ka samu hasada a cikin ba cikin abin da annabi ya dauka na kasan waccan dukiya ta banu nazir ya baiwa wa'ancan muhajirai su ba a basu ba Allah ya ce ba za ka samu hasada cikin ransu ba sannan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wallahi suna zafawa mutumin da yake muhajiri ne ko kuma talaka ne mabukaci su ɗauki abu su bashi ko da su sun keɓanta da abu shine kamar mace ma da masu kaci ko kuma wani abu da suke sha'awarsa matuƙa gaya kuma su ɗauke shi su bayar ba tare da jin wani abu a ransu ai ma'ana hajatan ila ma ya usaru na biji kenan ko da suna da bukata bisa abin da suka zabar wa wancan suka bashi to wallahi za su ɗauka su bashi kuma ba za ta samu hasara an rawaito abdullahi dan umar wata rana ya yi kyauta na kan akuya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato anan ku daɗa fahimta wato matsala na irin kauna da sahabbai suke da shi a junansu can da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari yake cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashiddau al-kufari ko sai ce ruhama ku baina to bari ku ji ruhama Abdullahi da ya dauki wannan kan akuya ya bayar fakana shi wanda aka ce a kaiwa sai ce inna aki fulana inna aki fulana dan uwana wane wa iyaluhu da iyalansa a hawaju ila haza minna kai sun fi sun fi mu bukatar wannan a dauka a kaiwa wani wato kamar misali an baiwa Abubakar sai ce kai gidan abdullahi da iyalansa sun fi bukata kaiwa ne dauki ka kai ko ke wancan dauki ke kaiwa shi ma ana kaiwa shi ma sai kama sunan wani sai ce gidan wani da iyalansa sun fi mu bukata akan kaza a dauka a kai musu wallahi sai da aka kai gida bakwai ɗaya bayan ɗaya gida bakwai na bakwai na ƙarshe da haka yi sai ya dawo gidan farko da aka yi ce a kai gidan wani shine kun bukata akan wannan yanzu kun ga ya dauka ya bayar kyauta hannun kyauta kyauta bayan kyauta kuma Allah ya sake dawo masa da ita wallahi da gida na bakwai da aka yi kan gidan Abdullahi su suka fi mishi awa da abin su suka fi bukata da iyalansa a dauka a kai masa ana kawo masa shi alhamdulillahi allazi alhamana bi ha godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ne in tamu da irin wannan muna da sha'awa muka kimtse muka baiwa wanda suka fi mu sha'awa kuma Allah ka dawo mana da shi Allah mun gode maka to a lokacin me kake tsammani rashin imani ne yasa ya haka Allah ce faulaika humul muflihun abina wa man yuqa shuha nafsihi wa man yuqa shuha nafsihi Allah tabaaraka wa ta'ala ce wallahi wanda ya ainihin tsare ransa a bisa wata dukiya da yake sha'awa ya dauke ta ya bada ita a wanda ya cancanta shine ainihin me yuqa shuha yuqa shuha mu fahimci kalmar wa mai yi ka shuka nafsi wanda ya ainihin wato tsare ransa bisa wani abu da yake so na dukiya ya ɗauka ya baiwa wani don buƙatar wancan ɗin Allah ya ce ba wula ika kuma mutum wayannan su ne masu babban rabu ma'ana su ne suka rabauta ma'ana alfa'i zuna bi ma'ara su ne suka rabauta da duk irin abin da suke Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa aya ta gaba والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنا
Allah tabaraka wa ta'ala a can waccan karshen aya Abdullahi abina Abdullahi dan Umar yake cewa laysa shehu an yamna ar-rajul malahu yace ai ba shine qawlo ba a'a mutum wai dan ya hana dukiya zaki a'a innama shuha an tudmi'a ainul rajin ma'ana fi ma laysa mutum yayi kwadayi akan abin da bai mallaka ba ko cikin abin da yake ba mallakar sa ba wa ila man lam ya'ku shay'an nahafu Allah an akabi wanda duk bai riki wani abu ba da Allah ya hana ya ce kar a rika kuma bai rika ba walam yamna'a shay'an amarahu Allah bi i'da'i kuma bai hana abin da Allah ya yi umarni ya ce a bayar ba to waqa'am abin nan waqa'ahu Allah shuha nafsi da Allah kuka yi wannan magana duk mutumin da bai rike abin da Allah ya hana a rike ba mun fahimci magana Allah ya ce kar ka rike ainihin me duk wani abin da wani yake da bukata kai an hore ma kar ka rike ka to ba ka riƙe ba sai ka bayar shi ne ma'anarsa na biyu kar ka hana abin da Allah ya yi umarni a bayar kai ba ka da shi amma za a bayar kuma ka hana Allah ya ce kar kai haka to matukar mutum ya siffantu da wannan siffa to Allah zai tsarkake shi daga ainihin ƙaurar wato ma'ana ƙauro irin ɗare wato Allah zai tsarkake masa zuciya ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a malam shi bayan Allah tabaraka wata'ala ya ambaci sunfi na abina sunfi wato kashi na farko min mallam abina min mallam lahu ratabatul aliyya wanda suke da abina daukaka wacce take ko matsayi wanda yake madaukaki bil islam a musulunci min al muhajirin wal ansar da ainihin wato muhajirai da mutanen madina kullum bi wazifatihi kuma kowa da aikinsa allazi kama bi hawan da isa yi ita to a taba a manfata ba adam sai ya biyar da wanda za su zo a bayan su li bayani malamin saboda bayanin abin da yake tattare da su ko yake gare su wa ma alaihi da abin da yake kansu kabal al-awwali na kafin su na farko ma'ana irin abin da suka kudu fi haramu ai allazina kanu salafu wa'annan da suka huce kafin su wa qala Allah yace wallazina ja'u min ba'd wa'anda za su zo ko suka zo bayan wa'ancan na farko wato asabiquna al-awwaluna kenan to waɗanda za su zo a bayansu min ba'adul muhajiri na wal ansar bayan muhajirai da mutanen madina ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama ku ji irin ɗabi'arsu kai ma ka kasance ni ma ku ma mu kasance cikin wannan ɗabi'a ya na suna cewa rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wani ikwani nan lazina sabaquna bil iman da waɗanda suka gabace mu da imani ya Allah yanzu da Allah duk mutumin kirki don Allah ya yi sallah ya tashi ya yi karatun alkur'ani ya tashi inda zai addu'a bai ce Allahumma gafir lil muslimina wal muslimati ba wal mu'minina wal mu'minat yayi wannan ya tashi duk bai roƙa musu ba to in ana neman marowaci manzon rama ce duk mutumin da yake haka yana cikin marowaci ba kai wa magabata addu'a to kun ga gashi su mutanen kirki suna cewa me Allahumma bina ya rabbana gafir lana wal ikwani allazina sabaquna bil imani sannan kuma suna cewa wala taji alfin qulubina gilla ya Allah karka sanya mugun kudiri shine tikida lil ladina amanu ga waɗanda suke da imani ya Allah karka sa mana mugun kudiri a kansu naga Allah yayi wa wannan dukiya ko ya wancan ko ya bashi wata ni'ima wanda ni ban same ta ba in ji cewa da ni na samu shi ya rasa ai yana cikin mugun kudiri to karka wannan to su ma suna cewa Allah karka sanya a cikin zuciyarmu irin wannan mugun kudirin Allah karka sanya to Allah kuma muna maimaita wannan ruwa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah muna roƙon ka ya Allah Allah ka sanya ainihin wato tausayi da kauna na ƴan uwan musulmi a cikin zukatan ƙarshe Allah ya ce suna cewa rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai fa mai tausayi mai jin kai ma'ana kullu wahidin min al-qa'ilina li hadha al-qawl yuqsalu bi man sabaqahu al-intiqal min qawlihi min ghairi fasil wato dukkan wanda suka gabace shi mai irin wannan magana ya sanya su cikin al'umma ba tare da cire wani bangare daga wani bangare ba a kawai man takaddama min al-muslimina wanda suka gabace shi daga cikin musulmi in dai wanda suka gabace shi ne to mutumin kirki yana addu'a Allah ya gafarta musu wala ya tasidu bil ladina sabaqu a khususan al-muhajiri da wal ansar ba wai iya wa'annan ba a duk wanda suka gabace shi da imani suka gabace shi cikin musulunci da shekaru da makamantan su yana addu'ar Allah ya gafarta musu to kai me yasa ni me yasa ko me yasa ba za ku Allah ya mana mawafa darasi na gaba insha Allah za mu tashi da kan wato aya ta sha ta yi kenan Allah ta yi mana muwafaqa Allah ta yafe mana kurakuran to da to na musu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله wa وبركاته.
alaikum akwai bayani da ya shafi asusun marayu kamar haka akwai wanda ya tura naira dubu biyu amma ba suna suna akwai wani fatan da amma da wanda ya saka masa da alheri amin akwai wanda shi ma ba suna ya tura naira ɗari biyu muna addu'a Allah ya saka masa da kai suna akwai malam manur da kuwa ya bayar da shinkafa daya mai kwano arba'in shi ma muna addu'a Allah ya saka masa da kai amin da kawo nomba ɗin kamar haka thirty seventy four twelve seventy two seventy nine wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara first bank ya kuwa online today sannan akwai da malam salihu a sanda ya ba wa malam mai tafsiri a tamfa guda daya da takalmi da kuma turare sannan kuma ya ba wa alarma takalmi shi ma wani addu'a Allah ya saka masa da amin amin assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa rahmatullah to wannan bawan Allah da sauran duka waɗanda suke da nufin alkhairi kuma wallahi wannan bawan Allah da aka ambata shi yanzu bana shekara ta uku kenan yana irin wannan hidima wasu ba su sani ba kuma na so irin wayannan bayan Allah a rika ɓoye sunansu wallahi ban so a faɗa ba saboda duk mutumin da yake aiki don neman yardar Allah shi ya san don neman yardar Allah ya saboda haka ya san kuma a waye ba kuma ya san a ina zai samu safara ko fatanmu da shi da duk waɗanda suke da nufin alkhairi a ransu ga makwabcinsu ne ga abokin zamansu ne akan hanya ne wani yake wucewa suna son su yi amma babu hali Allah ka cika musu ladan niyya waɗanda suka samu dama suka yi kuma Allah ka ɗora musu akan mizanin su Allah ka sanya aljannar firdausu ta zama makoma su sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan bawan Allah da sauran bayan Allah da suke ta bada tallafi kullum muna ji malam yana karanta na ya kawo kaza na ya kawo kaza kar mu duba kankantar abu kar mu duba kankantar sa wallahi akwai lokacin da kyautar naira 20 ta fi kyautar dubu dadi Allah kuwa ma'ana akwai lokacin da 20 za ta fi ƙarfinka wani ya zo ya yi maka wannan kyautar akwai lokacin da wani zai baka dubu kai kuma kana da dubu goma tana da daɗi to hikimar ita ka ba da abu dan Allah ya fi komai daɗi sai ka ga ka ba da shi a gabar da ya kamata a baya kar ka duba ƙarancinsa Allah yana duba tsarkin zuciya to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala masu irin waɗannan ayyuka Allah ka daɗa tsarkake musu zuciyarsu Allah ka cika musu ladansu Allah ka ba mu ikon ci gaba da ayyuka na alkhairi da na kusa da na nesa ya Allah wanda ba su da shi Allah kai musu buɗe ka yaye musu kwanciyar rayuwa wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar mana da ita lafiya wayancan bayan Allah da suka shiga daji suka ɗauki makamai suna kashe ‘yan uwansu a matsayin musulmai mutum yana kalma shahada yana dan Allah a yi haƙuri amma an mance da waye Allah shi ku sarkin ikon yana kallo to Allah an ta taƙadir wala na ƙadir wa ta'alam wala na alam wa an ta Allah mulkiyo la haula lana wala quwwata illa bika ya rabb Allahumma kfina sharrahum Allahumma kfina sharrahum Allahumma kfina sharrahum يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك وأجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين